أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kare godiya yabo da jinjina ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa ne muke samu muke zama wannan guri domin karuwa da irin abin da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi na ilimi yau shine yini na wannan shine darasi na uku cikin jerin darasan da Allah ba mu iko muka faro akan wannan littafi na ishiriniya kasida ce wacce take magana akan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka ce manufanmu shine kokarin fahimtar daidaitun kalmomi na lugha waɗanda za su taimaka mana wajen fahimtar alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam amma bisa ga fahimtar magabata yadda magabatanmu na kwarai suka karanta suka yi bayani suka fassara suka yi bayani ga alkur'ani ko hadisai to haka muke kokari mu tafi akai Allah shi azurta mu da faɗa da bayani tare da aikata abin da ke shine daidai akasin haka kuma Allah shi kare mu laqad majjad laqad majjadat minhu abarra mumajjadin ala kulli ma yuhza ladar rabbi munjidi haka ne ko nan ne gudun da mutashi ko to na'am afwan ana tafi can ashe da yawa subhanallah na'am to نبي الهدى بحر الندى صارم العدا مبيدهم بالسيف إذ أبوا الهدى تسكياني وظنوا بجهل أنهم تركوا سدى أتى والوراء أسر الضلالات والردى فأنقذهم نور يدل ويكلأ الله أكبر نبي الهدى شي ونن النبي sallallahu alaihi wa sallam wanda nake yabo shine nabiyul huda shine annabin shiriya alhuda bi ma'ana ar-rashad baharun nada kuma shine tekun nan na karamci tekun nan na karamci kalmar annada takan zo da ma'anan danshi takan zo da ma'anan raba yakan zo da ma'anan dausayi to shi teku ne na mene na karamci annabi sallallahu alaihi wasallam teku ne na kyauta teku ne na dausayi duka da wanda ka fasara yayi sarimul ida kuma shine mai yanke abokan gaba al'ida jami ne na al'adubu imam shatibi na cewa mene fajahid bihi hibal al'ida mutahabbila wato yana son ya nuna maka manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai wanda Allah ya aiko shi ya matsayin mai shiritarwa kuma shi mutum ne wanda yake manzo ne annabi wanda Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi shi mai karamci ne mai daraja ne mai baiwa ne mai kyauta ne kuma mai yanke abokan gaba ne duk inda abokan gaba suke matukan ba su gaba musulunci ba to annabi sallallahu alaihi wasallam zai gama da su kuma ba su yadda su zauna karkashin musulunci su ba da jizya ba to annabi sallallahu alaihi wasallam zai gama da su mubidukum bisayfi kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai halakar da su ne bisaifi da takobi daga abada yubidu abada yubidu abu wanda yake zai halakar da wani abu ko zai kashe wani abu muhlikuhum daga nan ne aka samu mubidul hasharat shine maganin kwari mubidul hasharat maganin kwari kamar su sheltex kamar su duk da wani magani da wanda yake kashe kwari shine mubidul hasharat to mubiduhum bisayfi annabi sallallahu alaihi wasallam mai halakar da su ne da takobi iz abawul huda amma fa ba wai haka ne kawai da zalunci ba sai sun ki karban shirya daga Allah a shirke na annabi sallallahu alaihi wasallam bai zalunci bai zalunci ko bai dade zalunci ba tunda Allah bai dade zalunci ba ina annabi sallallahu alaihi wasallam zai dade zalunci ba zai dade shi ba wa zannu bi jahlin annahum turiku sudan ata wal wara asrar dalalati war rida war rada wa zannu bi jahlin su kafirai sun yi zato amma saboda jahilci kaga wannan bawon din tana da man li'ajli jahalin li'ajli jahalin wa zannu sun yi zato bi jahalin amma saboda dalilin jahilci saboda dalilin jahilci annahum cewa wai su turiku an ba su hakanan sudan kawai zauna hakanan ne kara zube kawai shikenan Allah sai ya halice ka ya saka bayan ƙasa din ka bauta masa da kan shi ke cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kuma wai sai ya barka hakanan kara zube kai ta cin karanka babu baka a'a Allah zai sa maka dokoki domin babu dokoki ta ya za a yi a ce an kiyaye haƙoƙin wasu sai da dokoki ake kiyaye haƙoƙin wasu kai ma da naka to kafirai sun zaci cewa wai an bar su haka ne kuwa sudan a yi hasabul insanu an yi tarka sudan to malam yanzu ka zo bar mun da idan kuma baya daga inda muka tashi nabiyul huda kai ne jagora aji nabiyul huda shi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne na shiriya baharun nada kuma shi tekun raba ne ko ka ce danshi ko dausayi ko kyauta ma karamci yanzu idan ka je ka tabbara ba za ka dago hannunka ne busashe za ka dago da shi da lema ko yawwa to haka manzo sallallahu alaihi wasallam din da ka rabu da shi dole sai ka karu da wani abu ko dai ya baka kyauta ko ka karu da hadisai na ilimi da ayoyin alkur'ani sallallahu alaihi wasallam sarimul ida kuma shi mai yanke abokan gaba ne fajahir bihi hibal al-idam mutahabbila ko mubidukum shi mai halakar da su ne bi saifa da takobi iz abawul huda a lokacin da suka kishiriya kenan bai gamawa da wani sai ya kishiriya sai ya kishiriya ya ki musulunci ko kuma ya kasance daga cikin kafirin amana in yaki to shine za a yake shi a bashi musulunci wazannu bi jahalin kuma sannan kafirai sai suka yi zato da jahilci annahum cewa wai su turiku sudan an basu haka ne kawai kara zube ba wani bauta bayan Allah bayan cin Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun ata shi munnan manzo sallallahu alaihi wasallam yazo walwara alhanin talikai ka gani ko alwara ay alalamin alhanin talikai asrat dalalati sune bursunonin bata sun zo bursunonin bata ne a lokacin nan sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya turo shi ya zo a ta annan sallallahu alaihi wasallam ya zo walwara alhanin talikai asarar dalalati su ne mene su ne bursunonin bata warrada da kuma halaka kai malam an cuci an cuci na gida mada ka dubi lokacin da aka yi slip trade kasuwancin da na bayi kai wallahi da 'yan afirka za su fahimci irin wannan abu irin wannan yadda aka bautar da kakanninsu wallahi wallahi da duk sun guje mutura allah ko wallahi iyi sosai kwa a ɗauki mutum malan a ƙagama mashi sarka a wuya ga irin gwafaɗin nan na ice a garban samun mutum a wuya a ɗaure shi ta baya ga shi ga 'ya'yan shi ga matansa tsirara a ɗauke su a tafi da su kasashen turacin jirgin ruwa ga sauro ga sanyi ga dukan ruwa ga yunwa hai wannan wulakancin ya wuce inda ya kai kuma waɗanda aka ga suna da ɗan kumari-kumari 'yan mata daga cikinsu da makamancin wannan aizani da su a yi luwaɗi da su abinda ma duk za a yi a yi ba su da iko su ce me yasa a bautar da su aiki gonan rake su suke aiki gonan kaza gonan kaza gonan kaza su suke aiki manya-manyan gine-gine ko kuma kwabo a bautar da su a wulakantar da su idan mutum yana ciwo ciwo ya fi ƙarfinsa babu yadda za a yi mishi magani za a ɗauke shi ne ko a jefa cikin teku kifi ko su dodo da kan shi kai malam sai ka je ka karanta slave trade ɗin mana a history abin zai baka bakin ciki da lokacin da suka zo scramble and partition of uh, the african continent ko kuma the, of, of the africa into continent kai allah ya isa allah shi kare mu to manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo a lokacin mutane suna cikin su ne bursunonin bata warare da, da halaka fa an kazakum sai ya tsamar da su wa fa an kazakum nurun sai wani haske ya tsamar da su ya dullu shi wannan hasken ya dullu yana shiritarwa zuwa ga hanya madaidaiciya wa ya kallau sannan kuma yana kiyaye su ga daidai kun kalmomi na kamar haka annada dai mun fasara ko kyauta raba danshi dausayi sarimu qatarun nadawa bal sada barakallahu fikum sarimu mai yankewa sarimul batta al'ida jam'i ne na al'adu masha Allah malam mu danga wannan naka nan ga wannan sharhi ne na wacce na risala kasidan gata ga sharhinta ana ka samu yau ka je ka saya ko kwanan nan ya dan jima ko to za a iya samun ta insha Allah ta'ala ga sharhinta ai na baka na ko yawwa sharhinta ne na 20 ne ce ai eh ai sharhin 20 ne sosai tana da kyau ita ma shi ma yayi kokari wajen fassara kalmomin na ya ba wannan ita ma wannan takaitacciya ne tufatul ambabun daga daga wannan ne annafatul ambariya ita shi wanda shi kanshi wannan samari ne ga ainihin sharhin ta nan annafatul ambariya wannan na annawafihul itriya sosai kuwa wannan shi ma sharhin ta ne da wannan ne nake amfani da shi ma tana da kyau gaskiya nan sharhin ya alhamdulillah tana da kyau gaskiya masha Allah barakallahu fikum kaga gurin Na'am. Nabiyul Huda Baharun Nada Sarimul Ida gashi na sama. Na'am. Wa zannu bi jahalin okay mubidu mubidu shine mai halakarwa da ka abada yubidu. A'a akwai kalma cikin Qur'ani. am ana khairun min hadha alladhi ah ba ba, ba ita bace mubiduhum tana daga cikin kalmomin qur'ani na ganin kamar da okay to ba to ba to bace eh wallahi ka bibin ne eh eh wannan na bayyanarwa ne bisaifi ko me halakar da su ne takobi if abawul huda daga abaya aba abau to me filin amurin abau abau sun ki in kana sun kace mutane ku ki abu ibu yayi barakallahu fikum ibu abaya aba kaga wannan alifin din ba fa ita ce wacce nan wawun din ba wacce nan wawun din wawul jama'a ce ibu kun gane wani zai dauka aba ya aba ko kuma ya abauna sai ya dauka wannan wawun din harfin illa ne na alifin din a'a an share wannan alifin din ayi an share wawun jama'a ce eh shi yasa suka yace abawul huda ba eh iz abawul huda haka ne saboda iltikaus sakinin haka ne wa zannu bi jahalin wannan bawun din tana da ma'anar li ajli sai suka zata saboda dalilin jahilcin da suke da shi cewa wai adda hutu ku suda sudan shine a bar abu karazibi babu wani umarni babu hani a ya sabul insanu an yi tarka sudan na hamalan kenan jazakumullahu khaira hamalan kenan wala yamitrukuna hamalan bar arsala ilayra rasula ba Allah ya saka da alheri na'am asra ma kana lin-nabi an yakuna lahu asra jam'in asir asir bursunan yaki arrada halaka ko ga karman can fusilat nam ardakum fa asbatu min al-khasirina ko yawa sai kuma ne idza taradda taradda radda radda ana halaka walhamdulillahi arrahmanu maddako arrada halaka ko ayahsabu ayahsabu al-insanu allan najma idama allan najma idama wannan banda wancan nan fa anqadhahum inqadh khallasa khallasahum bimana nurun to za mu iya kawo ayin da Allah sifanta mazu sallar sun cewa shi nurin ne? laƙar ja'akun minallahi nurin wa kitabun mubin ko? madalla ya dullu wanda ke shi da ko wa ya kala'u suratul hajj an biya ne ko? ƙulman ya kala'ukun billeli wannan hari minar rahman ay ya hafazukum Allah saka da alheri na mala na'am Na'am. Eh. Eh. Ai mun yi karatun a cikin lamiya. Mun yi karatun a cikin lamiya. Akwai waɗan wa'iza waje hai, ko? Sadda ya suddu ya suddu. Sosai kuwa, ai watan suna yana da fuskoki biyu ne irin waɗannan kalmomin. a mudari'insa ka iya kawo shi madmumul ayin ko kuma maksurul ayin duk yayi Allah ka samu na yasa ai wato mallan kaga lamiyan nan to ai bari insha Allah ta'ala zuwa gaba za mu sake yin daura akan ta ita daya za mu yi kokari kun sa akwai dan istirarakat da aka mishi ibn malik shi kanshi ya manta bai kawo dan su abawa ba da waɗansu abubuwa batu za mu kawo akwai kuma wani wannan littafi shi ma na sarfu sai mu ƙara da shi ma shi mawaki ne ina jin na makodi ne ko makodi wanda ke shi ma ya shirin alfetu bin malik ban iya rike sunan littafin ba tana nan ita ma sarfu ne sosai mai kyau allah ba ni iko zan fito muku da ita ganta mahudun bihibzillahi fi kulli hay'atin ففي حال إيلاد وفي حال نشأة فلما انتهى بأسا أمد بجرأة أذل ركاب المشركين بوطأة ضلوؤهم من ذئرها ليس تهدأ مهوط شي wannan manzo sallallahu alaihi wasallam mahutun abin gewayewa ne ina gewaye ne bihibdillahi da kiyayewan Allah Allahu akbar fi kulli hay'atin a cikin kowane yanayi shi Allah ya kiyaye shi ya kare shi don haka fafi hali iladin wai yana son ya fassara maka me yake nufi da mahudun din nan kewaye ne cikin kiyayewan Allah shi ne yake ce maka fafi hali iladin kai tun lokacin ma da aka haife shi Allah kiyaye shi ya tsare shi wa fi hali na sha'atin har lokacin ma da ya girma watan tun farkon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa karkinsa Allah ya kiyaye shi min al-mahdi ila al-lahdi jazakumullahu khaira min al-mahdi ila al-lahdi Allah ya kiyaye shi falamman taha ba'san to bayan manzo sallallahu alaihi wasallam intaha ba'san yayin da ya kai to falamman taha ba'san haka ne ko yayin da ya kai lokacin ba'asar lokacin tsanani ma'ana yayin da ya samu kanshi cikin wani tsanani a cikin yaƙi ba'asan shiddatul harbi kenan lokacin yaƙi umidda sai Allah ya ƙarfafa shi hmm amaddakum bi an'amin wa banin kun gani yumdidukum rabbukum watan ka san Allah malam ina ga ma gaskiya in dai kana son ka more ligan nan wallahi ka haddin Qur'ani dun ka komi ne an baje kolin shi a cikin Al-Qur'ani baje baje sosai kuwa ka ka nemi hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wallahi zaka zaka ƙara more malligan nan nukan faɗi wani abu Allah ji kaman Jafar mahaddacin Qur'ani masanin lugha shine fa zai fi more tafsirin malam Jafar fiye da wanda ma bai yi ba wallahi kwa Allah Allah ji kansu bari mu sauri kawai saboda yanayin lokacin ko fa fi hali idan nam falam mantaha ba'san umidda bi jur'atin yayin da ya kai lokacin tsanani a cikin yaki umidda Allah sai karfafa shi ya supporting dinsa bi jur'atin da wata irin jarunta jur'a wata irin jarunta a zallar rikabin mushrikina har sai da ta kaima ya kaskantar da wuyayen mushrikai bi wata atin da wani irin tako wata ma'ana har sai da ta kaima manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya wulakantar a zallar bi ma'ana a hana ya wulakantar da wuyayen mushrikai ya kashe su ka duba yadda aka yi yakin badar ka duba yadda aka yi a yakoka daban-daban dulu'uhum hasiri ta kai ma kun ga ba ce kulubu ba dulu jami'in dila ko dalla kasusuwan kirji ribs yawwa to dhulu'uhum dhulu'uhum kasusuwan kirjinsu laisa tahda'u bata iya shirituwa ba min zuriha saboda firgitin da ta yi kun gane ko wato ma'ana ba ma zuciyan ba hatta kasusuwan makirjin sun kasa natsuwa ne saboda me saboda tsoro saboda tsoro to ga dai kun kalmomi ne kama haka mahutun da ka ahata yuhitu ihatatan ahata yuhitu ihatatan mahutun to kai da kake kai kai da a ce misali kai da ka gewa yana me za a ce maka ismu fa'il kenan muhitun jamil ba ga al-bahr al-muhit ba al-bahr al-muhit na abu hayyan tafsiri ne ya yi shi abu hayyan sai ya sami tafsirin albaharul muhid teku wanda ya gewaye komai kan tafsirin ƙur'ani al-fajjaj shirin sahih muslim ba Allah ya saka da alheri kai bi hibdillah fi kulli hayatin fa fi ihali iladin kaga ilad to ku duba wannan masdari ne na aulada aulada ya haiba ko yulidu sai ka ce mene iladan aulada yulidu iladan shine mazdarin kalmar aulada yulidu iladan kun gane masha Allah na malam a ai dama da kasalin daga walada ne walada ya haifa walada ya haifa kun gane ko to a mazdarin sai aka kara alhamza aka ce iulad to sai a ce waka atul wawu sakinatan ba da kasrin fa kulibat fa kulibat ya an Allah saka daliri shine ai ai ballan ai lamiyan nan lamiyan nan ta gama komai amma bari za mu zo mu yi tafi sabilillah insha Allah ta'ala ya bana ai shi kaga wa idza ma fahimta shay'an fa'iduhu thumma girhu gayatul takidi yawwa in Allah da za mu kokari mu samu lokacin da zai mu raba ta a wata daya ko kullun a zuwa ai baiti biyar kullun a zuwa ai baiti biyar kullun yawwa a haddace ta kamar da ake hadin muke hadin ibn malik din nan duk saboda wannan littafin malam fa sosai kuwa keyboard ne Allah saka da alheri amadda yumiddu to me me masdarin sa amadda yumiddu sai ya zama imdadan madda ya muddu maddan kul suratul maryam kul man kana fi dhalalati falyamdud lahu arrahmanu madda to in aka kara alhamza a madda yumiddu sai kace mene imdadan masha Allah aqarra yuqirru me masdarin ikraran yawa ikraran jur'a shine jarunta jarunta me ismul fa'il din shi jari'un jari'un jari'un jarimi kenan jari'un amma jarumin nan galibi jarunta ce ta zuci ko sa akwai jarumi na ƙarfi akwai wani annabi da muke da shi baya wani kwancin muna bayan gidan sarki an yanzu yana nan da shago a gurin yana gyare-gyare lokacin da ake da kurciya sosai ha girman buhun masara ko da kun san da irin buhun dawan da wallahi malam in yazo ka san Allah yanda ka ga haka na dauki littafin nan haka yake mu buhu ya dauka ko ya sa a baya ya tafi da shi shi kadai shi kadai shi kadai lalla da sunan shi har yanzu yana nan lalla da muke ce masa har yanzu yana nan ba ga shagon shi ne na dan gyare gyare robobi ba wai wai ka ce wai ka taimake shi wani daukan buhun da ko malam to ko ka san mutumin nan yakan dauki buhun masara biyu a baya ya taka tafi kuma insha Allah ta'ala ya dauka ya sa ya tafi kuma bin shi to yau da gobe wannan minun na gisku ko nan kusbil khalq ka gani da ya mana laita shababu ya odiyo ma fa ukhbiru bima fa'al mashibu Allah ka samu nayi asa'a duniya da lahira ai shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya wa khudh min sihatika wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya sallallahu alaihi wasallam na'am amadda azalla riqabar azalla bi ma'ana ahana ismul fa'il din shi zalil zalil to ismul maf'ul fa duk haka ne zalilun zalilun kun gane mai wulakantarwa ko kaskantar da wani zalilun wanda aka wulakantar shi ma zalilun sentence expression shi ne zama bunce maka kun gane rika jan'in mu raka ko raka ba wuyayi bi wata atin tako ko to Allah ka samu dace na'am an gama da waɗannan ko to هو المصطفى المحبوب طبعا وقربة تقدس ذاتا ثم قبر وتربة أقول وأعنيه هوى ومحبة أحب رسول الله شوقا وحسبة لعلي غدا عن حوضه لا أهلأ هو المصطفى wannan annabin da nake yabo shine Mustafa zababban Allah ai al-Muqtar zababban Allah inna Allah astafani min waladi Ibrahim ko eh Ismail wastafani min walid inna la inna la astafani min walid Ibrahim okay Ismail ne nan eh nan akwai dan mistake ne sun kara kuma sai suka kara a gaba na'am to shukran na so mu da shi kana yau alhamdulillah shukran إن الله اصطفاني من ولد إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل كنانا كو واصطفى من ولد كنانا قريشا تو غادي شي نحدي كركي شيني ما ne darso mana to yake cewa huwa al-mahbub kuma shine abin so taban adabi an ce kowa na san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka duba ma waɗanda ma ba ma musulmi bane su kan san su suke yi akwai wani marubucin novel George Bernard Shaw George Bernard Shaw ya rubuta wani novel akan waɗansu yara 'yan makaranta a lokacin second world war da aka ɗauko su a jirgi daga makaranta za a koma da su can ƙauyukansu ko gidajensu sai aka kaɓo jirgin sai ta fada akan wani unstranded island wani tsibiri wanda ba wani mahaluki ma bai mata ba zama gurin ba to nobel din tun daga farko har karki abin da ke magana kenan har yaran suka taso suka girma suka zama akwai bangaren to bari dai mu ci gaba dai ba literature muke ba mun karanta shi a literature to shi wannan ya zayyano mutane waɗanda suka abin da suke suka shahara a duniya waɗanda suka jagoranci mutane da adalci yayyabe su mazo sallallahu alaihi wasallam shine na farko shine na farko duk wani wanda ya rubuta haka da cikin kafirin da sai kaga ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am shaykh na'am na'am in the world Allah akbar sallallahu alaihi wasallam a gani to shi ne gashi nan shi ma malam yake mana bayanin haka shi manzo sallallahu alaihi wasallam abin so ne abin kauna ne taba'an adabi'ance kun gane taba'an adabi'ance na farko kenan sannan kuma wa qurbatan haka ne ko sannan kuma wajen ibada ma watan shi abin so ne sansa ibada ne kuma taqaddasa zatan ya tsarkaku bisa ga zatinsa thumma kabaran da kabarinsa wa turbatan da da tardayansa ma duk tsarkakake ne shi manzo sallallahu alaihi wasallam aqulu ina fade wa anihi ai wa aqsiduhu wa aqsiduhu ina nufantinsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hawan ta wajen sarraina wato ma'ana ina faɗan shi kuma mene ina son shi a cikin zuciyata wa mahabbatan da kuma so kaga hawan so irin na zuciya mahabbatan so tsantsa na gaskiya wani ki galibi a hawan galibi an bukarkata shi daga sun zuciya wanda ke mazmum ce sifa ce mazmuma to amma anan yana nufin shi ma so ne kawai mujarrad mahabbatan so ne tsantsanar da biya na halitta duka dai kwata kowane hali yana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam uhibbu rasulullahi ina son manzan Allah shauƙan bisa ga ta wajen bege watan saboda shauƙi saboda bege wa hisbatan da kuma neman lada la'alli saboda ni watan ina wannan soyayyan ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da fatan ni la'alla litarji ko tare da fatan ni la uhlaqu ba za a karkatar da ni ba ba za a korar da ni ba ba za a tsare ni ba an haudihi daga barin tafkin nan nasa ba gadan rango kiyama wato ma'ana yana tawassuli kenan da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din kada ya zanto an tsare shi daga shiga ya sha tafkin manzo sallallahu alaihi wasallam tashin kiyama mun fanco nan ko to amma dai abin da muke ƙara cewa shine san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baki haka ne bai isa ba sai ka aikata da sannan shi ka bi shi kai tsaye yawwa ka so shi ka so abin zai zo zai zo da shi kuma ka aikata shine zai cika maka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga dai da kun kalmomi nan Mustafa da kasafa ne safa ya tace safa ya tace ko to me mudari'in shi safa safa yasfu menene amurinsa isfi ko masha Allah safa shi ma ya tace ko yusaffi mudari'insa ko to abinda aka tace ba musaffa to kaga alarmomi sai kullu kenan eh ba a cewa musaffa taron da aka yi na karatun alkur'ani ma'anin shi abin da aka tace kenan a mu duba cikin suratul muhammad mana masalul jannatin lati wida almuttaqun fiha anharun min wa anharun wa anharun min asalin musaffa da kuma korama na zuma wanda aka tace yanda kai wanda aka tace to ka gani so ba a cewa in an tara an yi karatun Kur'ani wannan karanta bayan wannan wannan karanta bayan sai dai ka ce musaffa musaffa da kasaffa ya siffu musaffa musaffa ba a ja to mu ja muke yi kawai birnin mu da kauyen mu don Allah shi kyauta eh taba'an mana mana tabi'anci qurbatan kuma da kusanci ko taqaddasa ya taqaddasu taqaddusan ko kaman takarrama ya takarramu takarruman tadannasa ya tadannasu tadannusan ko tafaqulan duk ba min sha lamiya ba din min ya lamiya na'am Allah ka sa mu dace shauqan ko me fa bi limadin shauqan fi limadin sa in kai shadda ya zai kuma saba ke nan shaka ya shuku shaukan shi ke nan kawai to sun fayil ba daga istaka ke nan an yi ziyada na ana sha ashik ai madda din daban ai madda filin daban harfin filin daban ai ashikun wa daga ishku ne kun gani ni ko nan na shaka ne nake tambaya eh in an kan kai shadda fa zai kuma shaqun me saba kenan wa man yushaqillah fa inna allaha yawa shaqun shikenan kawai ko in kayi abin da na alif din kace sha'ikun ka gani to Allah ka sabu dace la'alli gadan an hawdhihi la ahla'u ahla'a yahla'u ko ahla'a yahla'u saboda kun gaya alhamza ita ce lamul kalima to idan ala a sarfu idan aka samu fi'ili ya zo da harfu halkin a ainul kalima ko alamul kalima to ma'auninsa fa'ala ya fa'alu ne kamar zahaba ya zahabu ƙara'a ya ƙara'u Allah ka samu dace mala'ikatun rahmani ƙadar bi fadlihi wa hannar kama hannar habibu liwaslihi حرام على الأيام إلى إيجاد مثله أهن إلى تقبيل موطئ نعله لعلي لعلي أرى بالذي كنت أظمأ لعلي أروى بالذي كنت أظمأ شكرا to wai ba wai mutane ne kaɗai kawai suka shaida daraja da fadalar manzo sallallahu alaihi wasallam ba hatta mala'iku sun shaida haka shine malamin yake cewa mala'ikatul rahmani kaga mala'ikun Allah mai rahama qalat bi fadlihi su kan sun tabbatar da fallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba duk lokacin da aka da aka Isra'ila ne da shi duk lokacin da aka je sama wata sama sai ka ji mala'ikun su ma suna yaban shi duk lokacin da aka je wata sama haka haka haka haka haka har sama ta bakwai duka sun yabi shi ga annabawan Allah ma dake can su kan sun yabi shi to shine mala'ikatul rahmani qalil bi fadlihi mala'ikun Allah mai rahama sun sun tabbatar da su kansu sun faɗi fallan annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sun yabe shi wa hannat sannan su ma sun yi bege ai ishtaqat kama hannal habibul waslihi kamar yanda shi manzo sallallahu alaihi wasallam hanna shi ma yayi bege li waslihi ga ainihin mene haduwansa ga ubangijinsa mana saduwa zuwa ga ubangijinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bege ya so ya sadu da ubangijinsa lokacin da aka isra'i da miraji to Allah ya kai shi gurin dama da mala'ika jibril ma ya ce ya tsaya ana zuwa sama ta bakwai mala'ika jibril ce ni nan ka wuce ni kai ka wuce shi ya ci gaba har al'arshin Allah subhanahu ta'ala ya je yayi sujada ya roki Allah Allah subhanahu ta'ala ko kuma da kanin dai Allah ya bashi waɗannan sallola Allahu akbar wallahi malam sai dai harsuna su kafe bakuna ya kafe da ya miyau harsuna su tsaya ko su zuganye ba gama bayyanar da mu'jizan manzo ba sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam mala'ikatul rahmani qalil bi fadlihi wa hannaka ma hannal habibi li waslihi haramun alal ayami ijadu mithlihi in ka gana mamaka ce ka iya cewa ijadu mislihi samar da irinsa haramun alal ayyami haramun ne ga kwanaki mana babu wata yini za a ce kuma gashi an haifi wani mai irin darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba Allah ya riga ya zabi to ka duba ukasha ma da ya zumbur Allah ya zabe shi waye kuma ya samu wannan daraja ka gani to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya zabe shi to ya Allah ga mu ma bayan ka ne Allah ka zabe mu Allah ka zabi zuriyar mu ya Allah ai Allahu akbar haramun alal ayyami haramun ne ga kwanaki ijadu mislihi samar da kwatankwacin sa uhinnu ila takabili mubti'ina alhi kai ina bege ina kwadayin sambanci gurin takon annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya taka ina fata ina bege da ma dai in samu in in in sambanta la'alli la'alli urwa ina fa ina fa wannan soyayyen ne la'alli urwa tare da fatan cewa ni ashe ina fatan a shayar da ni billazi kuntu azma da abin nan da nake kasance ina kishi ina fatan sha daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hannat hanna ga kalmar can cikin suratul maryam wa hananan min ladunna to akwai inda ka sabat samun hanna kuma ta zuwa cikin alqur'ani banda nan a hani'an na yi daban ne hana'a ne wannan eh da haba ba ne kusan ni da yadda da ya dan bayanin mini yau shi ma daga hana'a ne hani'an mari'a eh mai haba ba ne kuma da alhamza a karkinsa kamar wacin na karma ita ce kamar fardiyun ne alarma bai zo ba akwai alarman da ya zauna nan jiya kusa da kai subhanallah a yanzu in ka tafi ka bincike shi dukkan kalmomin da ke cikin alkurani ko wadan sun ibarora da ke cikin alkurani zai ga maka sun zo so kaza ne kuma sai ya lissafa maka su yana aucen ne to na tabbatar akwai abin da ya dan tsare shi ai abokin tafiya ne abokin tafiya ne to kamar dai kalmar fardiyun ne alhabibu bi ma'ana mahbub هذا الحبيب أي هذا المحبوب ما دل وانا لوصله أي لالتقائه التقائه حدوا دا شبا الله با حرام كأي تشوى حرمكما وحرام على قرية أهلكناها أنهم إلها إلينا لا يرجعون تو حرم على قرية حمزة الكسائي سو كلمة تنا دا مصدر بي كأي تشوى حرم يحرم حراما كو حرما دي يأي al'ayyam jan ina na yanko ija samarwa ko haifa uhinnu fili mudari inna hannai hinnu ko uhinnu to yanzu aka umarci wani ka ce kai shirki ya za ka yi ihini to ai hanna ainihin biyu ne ya ga ya kashar da da kana da fuskoki guda biyu ka iya cewa hunna hunna ya zai hunna bikirataka ya zai ka iya cewa uhnun hanna afwan ihnim daga hannun hinnu ko fa'ala yaf'ilu ne yawwa fa'ala yaf'ilu ma'aunin fi'li lazim kenan ai fa'ala yaf'ilu fi'li lazim mudha'af ai ya lam ya fada mana yawwa sosai ka gani wa dhumma aina mu'addahu gashi ne dai to Allah kai mu lafiya insha Allah zamu sai a shiri uhinnu ila takbil mawti'i na alihi na'am mawti kun ga ismu maf'ul ne na menene na wata'a ko la'alli urwa da ka arwa yurwi da asalin kalmar rawa rawa ya shayar rawaitu na sharuwa rawa yarwi to me masdarin sa kutunan littafin albani na tunan na tashin arwa yurwi irwa'an kun gane masarin kenan amma rawa yarwi to na riwaya kenan ba kai Allah jikan albani allazi kuntu azma'u azma'u shine ina kishi ko yawwa da kan zama a filin sa ko yazma'u izma haka ne ko to me ismu fa'id ne shi me kishi zama'an Allah saka dalili kaga ba za ka ce zami'un ba yau Allah ya saka dalili Allah kada daraja Allah shi ba da lada wato kun ga in kana son kware irin waɗannan bayan kakanci rules din kaidojin dokokin to ka yawaita duk yanda kake karanta alkur'ani ka ringa kula yanda kake karanta hadisai ka ringa kula da tafan larabci hatta wannan kiratu rashida din nan da muke dan yi din nan da an ka lura da irin waɗannan kalmomin wannan shine zai baka dama ka sami kaso na ilimin luga jari wanda yake malan haba malan sai a dauka daga misir kake Allah ka samu da yasa nan malan kai na'am
baya zama kaman wani ne tafa'ul ya ka misali ko da majazi ne da tunda kwanaki ya yi ba sa haihuwa mutane shi haihuwa a da ai majazi ne nan almajazi al'akali ne ai eh sosai majazi ne ai sosai kuwa haka yake ai majazi ne haka yake majazi ne figurative expression jazakumullah khaira afir rusulimin afir rusulim afir rusuliman ba'd afir rusuliman bil hashimi yushabbahu haramun alaihin naru kalbin wa ahabbahu rasulun karimun ma a saƙattu rabbahu wa iddu li ahwalil qiyamati hubbahu wa hasbi fali minhu malazun wa malja'u tam babban magana afir rusuli man yushabbahu bil hashimi afin rusul yanzu cin a cikin manzanni akwai wanda man wanda yushabbahu za a kamanta shi bil hashimi da hashiman nan sallallahu alaihi wasallam babu Allah ya ce tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'dhin minhum man kallama Allah wa rafa ba'dhum darajatin kuma sai ya dan shiga tafsiri wa atina isamul mulum bayyinati wa yadna bi ruhul qudus dina daga cikin falalan to amma shi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na musamman na musamman ne ba wanda ya kama da shi kai kowanne annabi ma fata yake zama cikin karkashin sa lan tashi alkiyama sallallahu alaihi wasallam haramun alaihin naru qalbun ahabbahu to haramun ko kuma ka ce qalbun ahabbahu kaga duk zuciyar da ta so shi haramun alaihin naru ta wuta ta haramta masa to amma anan kamar yadda muke bayani ba kawai so ba mujarrar so bai isa har sai ka aikata abin da ya yi abin shi shi yasa kullum malaman ma Allah saka musu alheri za ga mai ahlar ya riga nuna wannan allazina yadulluna wa mene sosai kwa waɗanda suke shiritarwa zuwa ga sunan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma suke aiki da shi su sa kuma kai aiki da shi din to su ne dole sun ka so manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka aikata abin da yazo da shi kamar yadda kuma ya abin nan kamar yadda ke wa Allah yu'budallaha illa bima shara'a ko dole ne kai mun san su annabi sallallahu alaihi wasallam mutaba'a wajen bauta haramun alaihi naru qalban ahabbahu qalbun ahabbahu duk zuciyar da ta so shi to wutan jahannama haramun ne akan ta sannan shi ma wannan yana bukatan dalili ainihin mujallar so kawai bai isa sai an aikata abin da ya zo da shi ka gani? to ka gani? sosai kwa sosai kwa inda sun san mazo da kake gaskiya ne za ka mishi biya kan komai ma yauwa hatta sallah yayayayi azumi yayayayi ko mene dai ko yayayi Allah ka samu na yi asa'a ba fa za ka iya kaiwa kaiwa makura ba sai dai ka yi koyi koyi ka yi abin da za ka iya Allah ka samu dace kuma kowa na da nashi matsalolan kowa na da nashi na kasar duk iyakan binka da suna mazo sallah da suna sai an samu wani gurin kana da kana da nakasu wallahi kwa wannan na nuna cewa ajizi ne shi dan adam kawai gaba ki da Allahu akbar Allah gafarta mana rasulun karimun ma asa qattu rabbahu wa iddu li ahwalil qiyamati hubbahu rasulun karimun wannan wani manzo ne mai daraja ma asarabbahu bai taba saba ma ubangijinsa sabqattu annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba aikata aikin alfashi ba sallallahu alaihi wasallam wa iddu hubbahu na ina tattalin sansa li ahwalil qiyamati domin kariya daga samun firgici na ran kiyama na kiyama wato ma'ana san manzo sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya tanada domin menene samun kariyan Allah daga firgice-firgice irin na tashin alkiyama sai dai shi ma nan halila yau son bai isa ba dole sai an aikata da sai an aikata abin da ya zo da shi wa hasbi fali minhu manazun wa malja'un wa hasbi ya ishe ni wata mazo sallallahu alaihi wasallam ya ishe ni eh to banda shi waye zaka ba kuma wajen ibada babu babu ka gani fali malazun minhu fali malazun ina da wata mafaka wa malja'un da kuma gurin tsira a buya minhu da kamar zuwa sallallahu alaihi wasallam to Allah ji kamalan idan yana nufin mazo sallallahu alaihi wasallam zai iya kare shirka azaban Allah ne to wannan shi ba zai yi ba mazo sallallahu alaihi wasallam shi kanshi yace ma Fatima ki tambaye ni daga abin da na mallaka a nan duniya don tashin kiyama ba zan iya da tamki da komai ba eh ka so manzo sallallahu alaihi wasallam ibada ne sannan kuma ka aikata abin da yazo da shi bisa karantarwansa ibada ne wannan yayi mun fahimci wannan ko amma mujarradin takaituwa ga so kawai la yakfi la yakfi to ga daidai kun kalmomi nan afir rusuli man bil hashimi yushabbahu kaga shabahu yushabbihu me filin amrin sa shabbih kamanta shabbe haramun alaihin naru kalbun ahabbahu kaga ahabba yuhibbu ko ahabba yuhibbu me mazarin shi to habba yahib habba yahubbu a ma tsaya tukuna kafin ma je masdari habba me mudari shi yuhibbu me yasa zama yuhibbu yuhibbu da kasara me yasa bai zo yuhibbu ba ma da lamu ba'af ne amma ai ya ai shi wannan ya ka mana lamiya ya ka mana eh ya bude kaida shi wannan habba ya kamata ya hubbu ne domin duk fi'ili mudha'af ma'auninsa ya fu'uli ne eh sai kawo wannan habba yuhibbu shi wannan ya saba ko yawwa kamar yadda nadiri a sami fi'ili mudha'af lazim kuma ya zo da ma'anin fa'ala ya fu'ulu to Allah ya samu dace to ahabba yuhibbu ahabba yuhibbu ihbaban kun gane ku duba da kyau ma'aunin ahabba yuhibbu ihbaban aqarra yuqirru iqraran kun gane akabba yukibbu ikbaban amarra yumirru imraran to haka yake tafi insha Allah komai suna kaje haka zaka yi Allah ka samu ne a sa na'am uiddu a'adda yuiddu me masdar masdarin Allah saka da alheri idadin ko muna kenan sosai kuwa a hal auki mun gama bakin ko mun gama ce yau goto sai dai da kun kalmomi ko na'am
suka ce wai takalma a nan sallallahu alaihi wasallam kowa wala na'am kaga rubuni ya ce na kuma
eh da ya guda suka yi rubuni eh la tataruni yi to wala sai ka sa cewa takalma a nan kawai wai ya kowane mutane
ina tare da wani wani lokaci a sai aka zo aka yi mai tambaya bayan mashi tam- an mashi tambaya ne sai ni ma zo yake tambaya ta ya ce ɗaliban da aka yi musu tambaya sai suka walikun sanatila sai suka tambaye shi ya ce ya duba ya duba ya duba ya ya rasa me zai ba su amsa a kai ya ce eh lallai to ai ba ma za ka taɓa haɗa manzan Allah dai da wani ba babu yadda za a yi kun gane ai takalmin inda ba na manzo bane fa
don wai
kamar irin takalmin ka ne kamar irin takalmina amma yana tare da manzo sallallahu alaihi wasallam to ya samu wani wata daraja kun gani ko to yadda yadda ba su amsa daidai gurgudu da sauransu sai ya ce amma shi ma zai da tambaya sai ya tambaye ni sai ni ce to yanzu tambayar da kamin yana da alaka da sallah ko ko azumi ko ko zakka ko ko kafacin wannan sai ce ka gaskiya bai da alaka da da wata ibada ma sai ce to to kaga irin jawo irin waɗannan abubuwan shi kan sa mu zauna ai ta fadace fadace ana ta rigima ana ta wannan mm ni da kai mu kallon menene yake da alaka da bauta mu yi bauta da shi kawai shikenan amma alaka yanzu a tambaye abun nan wai a ce wai allan da ashabul kafi suke tare da shi din nan amma amma hasibta anna ashabul kafi warraqimi kanu min ayatina ajaba wannan allan ma yafi wani daraja zaka duk mutanen mu suna hakan nan kuma duk wannan ba wani abu bane kawai san zuciya ne ke sa muke irin wannan mm kai bawa ne ni bawa ne to menene dauko kuma abin da yake ma musulunci inda musulunci yana son ka san waɗannan abubuwan ko ya alakanta shi da ibada to da an mene da an janyo ka zuwa gare shi amma musulunci kawai sai dan baka labari kawai ya wuce to abin da ake so kawai ka ji labarin kawai ka imani ka wuce kawai shi kenan ya ce na ajaba kani min ayati na ajaba sosai kuwa in allama fi'ilin hanna kamar yana ganin fardi ne ko a cikin qur'ani wa hananan min ladunna ko akwai shi Allah suka da alheri eh Allah ba da lada fardiyun ne cikin Qur'ani eh Allah saka da alheri Allah shi ba da lada na'am na'am haramun hirmun ko na'am rasulun karim ma asa rabbahu asa me ismul fa'il din shi asi ko ko asin ko jami'i ko ba ula'ikal usatu ula'ikal usatu haga manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ka gani to kalmar qattu abinda baka ta- ba taba yi bane kwata kwata ko gani shine kafa kake amfani da shi da dai kuma kakan zo da shi wajen nafi ne wajen da ka kora abu bai taɓa abin nan bai taɓa kasantuwa ba to shine sai ka zo da wannan kattu ba makari duba manajir ko kuma kawamis za ka ga bayani akan kattu na'am uiddu a adda uiddu idani ko ahwal kuma jami'in menene haul haul ku duba akwai mai haul hababa wannan kenan akwai kuma haul haul shi kalman haul ta zo da haun ko to sai ka lura ke in ta zo da nasba haula to zarfin zaman ne wannan an gane ko in ta zo haulun da rafa'a to wannan ma'anar shi dabara dabara ya zaka ce la haula wala quwwata illa billahi wa hasbi ay kafa kafa hasbi Allah ko ay kafani Allah ko hasbi ay kafani ko masha Allah malazun daka me fi limadin sa laza laza ya luzu yawon maliman aluzu bihi haka ne sosai kuwa kalmanci laza ya luzu malazan mafaka kenan laza ya ne mafaka ismul fa'il fa lazi'un malja'un daga laja'a shi kun fi limadunsa laja'a yalja'u malakun min malja'in yau mai zin wa malakun min nakir min malja to Allah ka samu dace to kalmomi ne dai waɗanda suke nuna nuna ka riƙi gurin da ka karɓa a matsayin mafaka ko kuma gurin da za ka ke fata za ka samu tsira da kanan ne aka sami malja allaji'u refugee refugee to Allah ka samu dace asa watanun yadnu bihi wala allama wa illa fala anfaku dahari mughrama halifa asa qad khalata al-lahma wad-dama أؤلل نفسي بالوصول وربما نعم بالوصول بالوصال نكو eh duk ɗaya ne dai tashakkal fata adwa'ahu wa huwa tabra'u asa min af'al muqaraba ko to kaga watanin shine ismu asa to ina ina ina khabarinta yajnu ai khabarin asafili ne musaddar jumla ce fi'iliya musaddar fi fi'il mudari a ka duba asarabahu musaddar ne bi fi'il madin ko mudari asarabahu in tallaka kunna a a musaddar ne bi fi'il mudari kawai ai ina ne ina ne khabarin asarabahu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan to nan ne nan ne khabar din khabarin asaba yana nan cikin alfiya zamu zo shi bacin mun koma bayani da da mun kai gurin amma za mu zo insha Allah ta'ala to asarab asawatanun yadnu bihi ina fata a ce a samu wani wani gari ko wani guri watanun dai gari ne yakan zo da ma'anan guri to ina fatan a ce an samu dama dai a ce an samu wani guri yadnu bihi zai kusanto mana da shi wannan masoyin namu fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala allama mai yiwa ma wato in haka mai yiwa ne ashe kenan kaga ba zai yi ba ba zai yi ba eh ta sosai kuwa sosai ko tamanni kenan fata yake da ma dai a samu yau a wani guri gashi ya matso da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in zai yi ma amma ba zai yi ba wa illa to in ko ba haka ba fala an fakku wallahi ba zan gushe ba ka kumanta da af'alul af'alul af'alul istimrar nan ko yawa af'alul istimrar wa ma dama fala anfaku ban gushewa dahari a cikin lokaci na mana a cikin rayuwata muguraman mai yawan so ga wani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gani to ko da kanin ya ce muguraman mahabusan e fala an fakku ba zan gushe ba mahabusan abin tsarewa halifa asan halifa asan ai sahibu asan sahibu husnin ba asa ko to ba zan gushe ba a cikin wa illa idan ko ya kasance ba haka ba ba zan samu a kusanto min da manzo sallallahu alaihi wasallam ba masoyina ba fala anfaku da hari ba zan gushe cikin zamani na ko lokaci na ko rayuwata ba muguraman abin tsarewa halifa asan halin zantowa ta mai mene halin zantowa ta mai bakin ciki kad khalatal lahama waddama wanda bakin cikin nan ya gaurayu ya cakuɗi da naman jikina da kuma jinin jikina wata ma'ana ba zai gushe ba da yana nan yana cikin damuwa saboda rashin ganin wane alhabib sallallahu alaihi wa sallam to ka dubi ma kawai ka dubi ma kawai wacce kake kake son da kake fatan aura ta tafi ta tafi ta tafi ziyarar sallah na wata daya duka da mu kasuwanci ina kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to ba zan gushe ba uallilu nafsi ina lallashin kaina allala yuallilu ku duba akwai bambanci da Allah Allah ya kunkudu ruwa ya sha ruwa a matakin farko ko na biyu na farko ga can baitin can ko da muka wuce ba na hala shine na biyu ko a me baitin mani yu'allu bihi mudkana tiflan wa yunhalu wa yunhalu ba'da ma an kana kahalan sai ka kaddara nan kuma eh sosai ko sai ka kaddara to Allah ya saka da alheri to wannan ko allala ne allala da kana Allah ne kuma suka ce eh allala shine lallashi zamu je mukaman Allah yadda eh wallahi da kada khadtu tawilan u'allilu nafsi ala adami ru'yati man uhibbu na ɗauki lokaci ina lallashin kaina saboda rashin gani wanda ke so na? allilhu eh allilhu lallashish eh keep him at peace at peace suke cewa turanci to Allah ka samu dace sheik muallil ismul fa'il muallil kuma shine wanda ake rarrashi a mu'allal wannan shi wajen istilahi ne na malaman biyu na malaman musulun hadith eh ya saba makiyasi eh sosai kwa shi ne ai ta'alilin ke na yi eh allalahu sosai kwa shi ne ai lallashi ta kowace hanya eh sosai kwa Allah ya saka da alheri kun ga wannan karatun shi ne wanda zai baka wayo akan luga duk idan kai irin waɗannan karatun kuma ka ce ƙara haɓa mala Allah sai a ɗauka da kamisar kake cikin ikon Allah nan kuwa haifafan Najeriya ne Allah ka samu da ya za duniya da lahira na'am to na kuma wani guzi wa illa fala to wa'allilu nafsi ban gushe ba ina lallashin kaina bil husuli ko husali da isantuwa zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam wa rubbama watakila ma tashakkal fata adwa'ahu wani lokaci ma zaka ga saurayi ya koka da mene adwa'ahu wata ma'ana rashin lafiyarsa adwa jami'i ne mene da'un likulli da'in dawa dawa da'un cuta ko adawa shine jam'i to da yawa zaka ga rubama da yawa zaka ga tashakkal fata saurayi ko kuma mutum yakan yi kuka da rashin lafiya wa huwa tabra'u alhanu kuma rashin lafiyar ma sai ta warke mana idan ya tuna da masoyinsa sai ya warke duk da halin da yake ciki da sauransu amma in yi tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai warki na warki to sai sai warki kun gani so wannan bara'a ya bar'u ko bari'a ya bar'u ko amma kan bari bari mu tsade mu dan duba nan in ya warki za a ce menene bara'a ne ko bari'a bari'a
to bari'a na'am to akwai na warkewa da karshen lafiya ko cuta akwai na barranta yaya ne da bambanci tsakankanin su koko bara'a ya fara'u na warkewa kenan bari'a ya fara'u shi ne ya mene ya barranta mun gane ko to Allah ka sa mu dace to to ma ya fito da dinkun kalmomi ko to ga wa ga dinkun kalmomi ne kaman ga watanun shine kaman kasa watanun watana ya zauna guri kenan da kan ya ka samu mautin shi ma watana watanal arda ko watana watana bi kaduna ai sakana ka watan da ka yi kafi din sa in fakka yanfakku me mazarin shi infikakan yayi sosai kuwa in fakka in fakku infikakan sosai kuwa kamar misali isfarra yasfarru isfiraran eh sosai kuwa Allah ba Allah da mugram yakan zo da ma'anan wanda aka samu shi son abu ko kuma mahabusun abin tsarewa halif yakan zo da ma'anan sahibu sahibu asan shine bakin ciki ko fa kaifa asa ala kwamin kafirin likai la ta asau alama fatakun kalli tahqil ko waddama wannan waddama waddaman ne fa waddama nan batun jini ne waddama kun gani wannan alif din aliful itlaq ne lalura ya kawo ta mun gani tashakka da kashaka addu'a jami'in abin nan da to Allah ya samu dace abinda Allah ya ba mu iko mu karanta dai Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ne ba mu iko gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik